اللهم صلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatunmu na risala muna cikin babi mai bayani game da hukunce-hukuncin layya mun yi shi mun gama ko da kuma yanke-yanke jiya mun yi hukuncin yanka ba mu ƙare ba lokaci ya ƙare muna to zan za mu ci gaba insha Allah ya ce wala ba'asa babu laifi bis salati da yin sallah ala juludis siba'i akan fatar zakoki siba su ne dabbobi masu kashe wasu dabbobi su ci su ne siba kamar zaki damisa kura kirkeci da abin da ya kama da su su ne asiba irin kyanwa ita ma tana cikin asiba tun da tana kashin kusa da kadangaru da sauransu duk wata dabba wadda ke kashe wata dabba ta ci su ne siba to siba an karhanta cinsu ga shari'a alaikumus salam to tun da cinsu makaruhi ne me ya hukuncin fatunsu ya ce babu laifi da yin sallah ala da saba'i akan fatar zakoki kaga ya ce duk abin da an najasa ya halatta a ɗebe fatar ta aje me a yi amfani na al'ada ko amma ba amfani na shari'a kamar sallah a yi agalemi a yi sallah bisa gare su ba je yayi ba kaga waɗanda najasa waɗanda haram kenan to amma irin su ba waɗanda su ba a yi musu hukuncin haram ba makaruhi an kace yace babu laifi da yin sallah akan fatun su idza zukiyat in an yanke su su su ba ɗin ko wa bai'iha haka babu laifi da sayar da su fatun na siba'u in an yanke ka kama zaki ka yanke to in ka ɗebe fata ta babu laifi a yi agalemi a yi sallah in kana a yanke shi to babu laifi kuma a saisuwa wayun tafa bi sufil maitati ana yin amfani da sufi na mushe dabba in ta mutu mushe sufinta me sufi gashi mai kama da kada gashi wanga gashi karan gashi shine a sharu to kamar tumaki misali da raƙumma suna da saman sha'ar suna da wani gashi da ya dunkule mai kama da kada shi ne sufi kaga sufi za a sa almakashi a yanke shi bai ma taɓa jikin dabbar ba to ana iya amfani da sufi na mushe wa sha'ariha da gashinta ita mushe kamar wadda ake amfani da gashinta irin raƙumma misali raƙumi ya mutu mushe bai samu yanka ba babu laifi kaga gashin raƙumma da shi ne ake rigunan sanyi suwaitoci da shi ne ake barguna da sauran abubuwa duk da gashin raƙumma ne ake yi to babu laifi ko da ya mutu mushe bai samu yanka ba sai a yanke gashin a je a yi amfani da shi wa ma yanzu min ha da duk abin da an ka cire da gare ta fi halil hayati lokacin da take da rai kaga nan ya saba mu mai izziya in kun tuna karatunmu na izziya kitabud dahara ya kawo cewa duk abin da an ka nisantar ga wata dabba mai rai sadda take da rai najasa ne to amma shi nan ya ce mushin ma ba iyakan najasa annan ba mushe eh to babu laifi babu laifi a cire gashinta da sufinta ai amfani da ita yace hakan ga ana iya amfani ina yake abinda an ka cire gare ta fi halil hayati lokacin da take da rai kafin ta mutum mushe wa ma ubina min alhayy kenan kamar yadda mai izziya ya kawo shi abinda an ka nisantar ga rayayyen abu yace najasa ne to hakan ga ana abinda an ka cire da gare ta ita dabba lokacin da take da rai kafin ta mutu shi ma ya halatta a amfani da shi wa ahabba ilaina amma abin da yafi soyuwa zuwa gare mu malamin malikiya an yi gusala a wanke shi tukun saboda alaka ta da najasa a wanke shi wala yuntafa'u bi rishaha amma ba a amfani da rish dan ita dabba wadda ta mutu mushi me rish me rish gashi gashi ne amma ba ordinary gashi ba gashi wanda aka kwalliya da shi shine rish kamar tsuntsaye misali su adda rish kamar tantabara ba akwai wani gashi nata mai walƙiya ba to shine rish ba ordinary gashi ba ina fatar kun fahimta to wala bi ha hakan ga ba amfani da kahonta ita dabba mushe wa azlafiha da kofatunta mi adda kofato kamar doki da awaki duk suna da kofato ko ba amfani da kofatunta wa an yabiha da haƙuranta dabba mushe duk waɗannan ba amfani da su wa kurihal intifa'u an karhanta yin amfani bi an ya bilfili da haƙoran giwa ba ana cire shi a tai ayi abubuwa yawa da shi ba haƙoran giwa to an makaruhi ne amfani da shi wa qadiktu lafa fi zalika kai amma dai an yi sabani game da wasu sun ce halal ne haƙoran giwa kaga tun da yace an karhanta amfani da haƙoran giwa ashe ya nuna giwa ba ta cikin dabbobin da aka cin namanta amma dai an yi saɓani ga haƙoranta akwai malamin da na ce ya halatta a cire haƙoran a ta yi amfani da su haƙoran giwa da su ne ake mi ake yi da su haƙoran giwa ceramics abubuwan faɗi ka mutu da haƙoran giwa ake yin su shi yasa ka ga tsada gare su wa ma matat fihi fa'aratun duk abin da ɓera ta mutu ciki ne min samanin na mai, au zaitin ko zaiti, au asalin ko zuma, za'ibin narkakke riha, to sai a jefar da shi, ba a amfani da shi. Ɓera ko dabba mai kama da ɓera duk dabbar da addarai sai ta faɗa cikin wani abu narkakke wanda a liquid shi ne ma'anar narkakke, ta faɗa ciki ne ta mutu. to ba za a yi amfani da wannan ba sai ya kawo kamar mai da zaiti da zuma kaga fura ta shiga kunu ya shiga shayi duk abin da an liquid na abinci ko abin sha bera ko wata dabba mai rai ta fada ciki ne ta mutu to shikenan duk abin kaga yantun ta mutu ta zan najasa shi ko wanga abu liquid ne don haka najasa ya watsu ga duk gare shi don haka me a hukunci nai ya zan najasacce sai a zubar da shi shi ne ma'anar ɗura sai a jefar da shi walam yukal ba a ci muna tare wala ba a amma babu laifi an yustas baha a kunna fitila bi zaiti da mai zaiti wa shibihi da makamanci ne fi gairil masaji da cikin wuraren da ba masallatayya ba kamar gidanka ko shagonka ko wani wuri da inda da ba masallaci ɗakin Allah ba to babu laifi mai wanda an najasa sai a yi man hitila da shi amma masallaci an hana ina fatar kun fahimta wali ta haffaz minhu a kiyaye daga masallaci kada a ɗauki duk wani abu na najasa a kai masallaci tun da man nan ya zan najasa to kaga baya halatta a koda a yi man fitila da shi shi kenan wannan ya nuna abu ko da najasa ne ya halatta a yi man fitila da shi a kunna tun da ba ci ba ne ko a sha wa in kana jami'an to amma in abin da bera ta fada ya kasance sandararre ne solid ne yanzu can an ka ce za ka na ma'i'an in ya kasance liquid ne ko ina yake za'ibin madalla in ya kasance narkakke ne liquid to amma wa in kana jami'an in abin da bera ta fada ciki ne ya kasance sandararre ne fa solid kamar ta fada bisa malmalar tuwo kaga malmalar tuwo ita sandararra ta ko tuwon jiya ko da an ka zo yau da sai an ka iskan makusu bisa gare ya mutu eh to dure hat sai a je dauke kusun sai a jefar da shi kusun wa ma haula hada abin da ake wayanta inda kusun ya taba ga malmalar shi za a cirewa a jefar sauran malmala a ta yi zafafi a ci wa ukila ma bakiya sai a ci abin da ya rage in ya kasance sandararre ne ba narkakke ba muna tare ƙala suhununu mallan suhununu yana daga cikin manyan malaman malikiya Allah shi mai rahama da shi da sauran mallan suhununu ya ce illa an ya dula muqamu hafihi sai dai in zamanta cikin abin nan ya dade ta daɗe to wannan za a ɗauka najasar ta nasu hagga sauran tuwon duka wannan sai a jefa inna hu yudrahu kullu nan kan sai a jefar da shi abin nan dukka ne amma in bata daɗe ba to ɗera ɗaya za a jefarwa ko dabbar da ta mutu za a jefarwa da inda ta taɓa sai a cire a jefar saura sai a yi amfani da shi wala ba'asa babu laihi bi da ami ahlil kitabi yanzu mun shigo cikin mi abubuwan ci da sha dama suna cikin babin ko madalla wa ma wa ma ya haru min al'at'imati wal ashriba madalla to yanzu mun shigo cikin abubuwan ci da sha eh yace wala ba'asa babu laifi bi da ami ahlil kitabi game da cin abincin ahlil kitabi wa dhaba'ihim da yanke yankin su ahlil kitabi babu laifi a ci abincin su ahlil kitabi yayi tuwo ya baka babu laifi ka amsa ka ci haka yanke yankin su dabbobin da sun ka yanke ya yanke rago ko kaza ko saniya duk dai dabbar da ta halatta gare su kuma ta halatta gare mu to ‘yan ahalil kitabi ya yanke babu lahi a ce ana cin yankansu to kaga ‘yan an ci yankan ahalil kitabi musulmi mai sabo fasiki min babu aula don na san dai duk yadda yake yi ahalil kitabi mushriki Allah ya yanke musu hukuncin shirka mushrikai ne ko amma kuma yace ya halatta abincinsu ya halatta auren matansu cikin suratul ma'ida yace wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذات أخدان طعام الذين أوتوا الكتاب abincin waɗanda an ka ba littafi Yahudawa da Nasara hillul lakum halal ne gare ku ku musulmi ku ci Kirista in ya baka abinci halal naka ci sai malamai sun kace abin nufi da da'amu nan ne shine zaba'ihu yanki yankin su don dama shi adda mushkila irin kosai irin fanke waɗanda ba su da yanka su dama na kowa ana ci ko na babba majusi ana ci dama abinda an kasa sharadi abinda aka yanka Allah ce wala ta'kulu min malam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun kakkuci duk abin da ba an bar sunan Allah wurin yankansa ba fasikanci ne cinsa fita ne daga da'ar Allah to kaga sai su malamai sun ce da'am nan yana nuhin zaba'ihu kama Allah na cewa zaba'ihu alladhina utul kitaba hillul lakum yanki yankin ahlul kitaba halal ne gare ku ku ci wa da'amukum hillul kamar yadda kuma musulmi abincin ku halal ne gare su su ci kaga an halatta mana cin abincin juna an halatta mana cin yankansu to su wane ne ahlul kitabi Yahudawa da Nasara. To sai malaman musulunci sun kai saɓani. Suwane ne a halil kitabi, shin waɗanga Yahudawa na wanga zamani da Nasara ana kiransu a halil kitabi ko ko ba a halil kitabi ba ne? Wasu sun kace ba a halil kitabi ba ne. Don me sun kace domin annabi ɗai sallallahu Alaihi wasallama an ka aiko ga dukkan duniya. Yahudawa an aika annabi Musa zuwa gare su su ɗai, don haka saƙon ya tsaya gare su su ɗai waɗannan. Kiristoci an aika annabi Isa zuwa gare su su ɗai, saƙon ya tsaya gare su su ɗai. Da bakin sadda an ka aiko annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam an soke addinan don haka duk wanda ya koma zama ba Yahude ko Kirista sai dai a kira shi mushriki kawai, amma ba ahlul kitabi ba ne. Wasu malamai sun kace don me wannan hujja ta ku bata shiga ba. in ka ce ai ahalil kitabi aqida ce ba dangantaka ba balle a ce waɗancan yahudawa su dai ai yahudu yanzu an ka samu bahilla ce ba yahude ba a kira ne ba yahude waɗancan kiristoci su dai ahalil kitabi yan an ka samu bahilla ce ko bahaushe kirista ba a kira ne ahalil kitabi sun ka ce ai aqida ce duk wanda ya ɗauki wannan aqida ya zan su tabaraka wa ta'ala yana cewa cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'dan sai ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin kakku riki yahudawa da kiristoci masoya ya ku musulmi sashen su ku bari ya soya da sashi ku ko ku yi soya da ƴan uwanku musulmi sai Allah ce wa man yatawallahu duk wanda ya jibince su daga cikin ku ku musulmi ya jibinci ahlul kitab fa innahu minhum yana cikin su Allah ce yana cikin su don haka ya zummi kenan don haka da bahilla ce da badakkari da banuhe da bahaushe da tibi duk wanda ya ce shi kirista ne ya zan kirista ya zan ahlul kitabi dangane da wannan aya wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah lalle Allah bai shirye da mutane azzaluma dalili na farko kenan sannan dalili na biyu sun ka ce ai ali imrana an saukar da ita ne kacokan saboda muqabala da kiristocin najarana mutanen najarana da asalin su larabawa ne duk inda balarabe yake jika annabi isma'il ne annabi isma'il musulmi ne don haka kenan musulmi ne ba annabi isa da aka aika kirista zuwa gaba ba balarabe ba ne amma ku diba ali imrana da kiristocin najarana larabawa najarana kiristo ka zo muƙabala da manzo Allah cikin masallacin annabi an kai muƙabala don mi Allah kira su qul ya ahlal kitabi qul ya ahlal kitabi ya ahlal kitabi Allah kira su don haka wannan ya nuna kowa shiga addinin nasu ya zan su ya zan ahlal kitabi ila yawmil qiyamati to kuma wannan ita ce fahimta mafi kyau an tambayi annabi game da wasu larabawa larabawan najiran din ne an ka tambaye su me a hukunta ai waɗanga jikoki annabi isma'il tun larabawa ne amma kuma ga su kiristoci sai ce sannu bihim sunnata ahlil kitabi ku sunnanta musu irin sunna ahlil kitabi haka sai an kira su ahlil kitabi dalilin su na uku sun ka ce kuma to in kun ce waɗancan da an ka aika annabi Musa da annabi Isa su ɗaya ahlil kitabi to ai na zamanin manzon Allah na annabi ya jaya da su yahudun da kuma suna Allah kira ahlul kitabi qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illa Allah wa la nushriku bihi shay'an ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum ghayra al da wadancan aka magana ko da na zamanin manzon Allah zamanin manzon Allah Allah kira su ahlul kitabi haka ashe ahlul kitabi aqida ce duk wanda ya shiga ya tana so garai ba tsaya ga wadancan ba kuma wannan shine ra'ayi mafi kyau da haka waɗanga hilla ne da hausawa da waɗanmi kiristoci duk alil kitabe ne to sai Allah ya ce to abincinsu ya halatta gare mu ma'ana yanke yankensu abinda sun ka yanke amma da sharaɗi in ya za abin nan da sun ka yanke wanda addinin su ya yadda su cina kuma mu addinin yanzu in sun ka yanke kare za mu ci ko sun ce bismillah ba mu ci ko musulmi ya yanke kare ba a ci balle ahlul kitabi ina fatar kun fahimta ko su yanke aladai eh ko jaki kaga wanga duk bai halatta ga addinin mu ba haka kuma akwai abubuwan da addinin su bai halatta don sun yanke shi duk ba mu bai halatta mu ci ba to amma in sun yanke abin da halal ne ga addinin su su ci halal ne ga addinin mu mu ci ba roma da sun ka zo yanka mi sun ka ambata ba wanda ya saka bincika wannan an shi ɗaya kai ka ce bismillah ka ci in dai ba gaba gare ka sun ka ce jesus sun ka yanke ba wannan in sun faɗi gaba gare ka wannan ba halatta ka ci don Allah ya sa doka ka ko musulmi ya ƙi ambata suna Allah jiya mun ja ai ba a ci ko to bale ahlul kitab shi wannan amma ko da ka taho ya yanke abina ya dafa ya baka an shi ka ce bismillah ka ci shikenan ina fatar kun fahimta to to shine yace wala ba asa babu laifi nan wala ba as tana nufin ai jaizun halan ne wala ba asa babu lahibi da ami ahalil kitabi da cin abincin ahalil kitabi sannan sharadi na gaba na cin abincin su kada ya zan sun yanke saboda wata wani buki na al'adar su kamar sun yanka don christmas ko sun yanka don happy new year maulidi eh ko sun yi yanka don duk dai wata al'ada dai da cikin al'adunsu in akanta sun kai wannan yanka to wannan ya shigo cikin abin da Allah ya haramta mana mu ci ina fatar kun fahimta baya la amma ordinary abincin su na gida ya yanke kaza an kai abinci ka to sai ka ce bismillah dai ka ci abinka ina fatar kun fahimta to ina yake wa kuriha an karhanta akalucin shuhumil yahudi cin kice na yahuda minhum na ahlul kitabi min gairi tahrimin ba tare da haramtawa ba an karhanta cin kice don me da an ka karhanta cin kice na yahudu saboda ga addininsu an haramta musu cin kice an haramta musu su ci nama an halatta musu ci nama amma banda kice to kaga tunda kice bai halatta ba to in sun kawo mana kibin ba za mu ci ba wala yukalu ma zakkahul majusi duk abinda ba majuse wanda ba ahlul kahiri wanda ke bautar wani abu wanda ba ahlul kitabi ba to duk abinda ya yanke ba a ci wala yukalu ba a cin ma zakkahul majusi abinda ba majusi ya yanke asalin majus masu bautar wuta to kaga duk abinda kake bauta wanda ba Allah ba da masu bautar wuta da masu bautar duwatsu da masu bautar itace duk dai abin da hake duk mai bautar wani abu wanda ba Allah ba wani gunki wanda ba Allah ba ya zamba majuse dama mutane kashi uku ne musulmi ahlul kitabi sai majusawa duk wani mai bautar wani abu wanda ba Allah ba to za a sawo cikin ba majuse to duk wani mushriki wanda ba ahlul kitabi duk da yake Qur'ani ya kira ahlul kitabi mushrikai amma kuma ya ba su matsayi ya halatta mana cin abincinsu ya ce waɗa amin lazina utul kitabu hillun lakum waɗa amukum hillun lahum sai ya ce wal muhsanatu minal mu'minati hakan ga ya halatta gare ku musulmi ko auri tsararrun mata da cikin mu'minai mace mu'mina tsararra kaman ma wanda ka san bata zina in tana zina ba halatta ka aure ta ko da musulma ce shi amma anan muhsana anan kaman ma Allah ya halatta muku ku musulmi ku auri mata musulmi kamammu waɗanda ba su zina. Wal muhsanatu min alladhina utul kitabi da kuma kamammu da cikin ahlul kitabi. Ahlul kitabi ce amma ba ta zina ta kame kanta. Ya halatta mu aura. Ya kaga ya halatta mu ci abincin su, ya halatta mu aure matan su. Don haka ya halatta ka aure Kirista ko ba Yahudiya. To in ka aure Kirista sharadi ne sai ta musulunta. in ta musulunta ai ta tashi da ahlul kitab ta zama musulmi tana dai bisa addinin ta na kirista a daura muku aure to in za a daura muku aure ina za a daura shi coci sai ka ja su malla aliyu abu albani su mallan bashiru goya su injiniya dahiru a ta coci ta daura aure ni ka ina da uzuri sai a ta coci can tunda ubanta zai zama waliyinta da ta musulunta to ubanta bai da hakkin wallitaka amma tun da yanzu addinin su guda dole shi zai wallitaka ga addini to sai an ka tai coci an ka daura aure ran nan mai gida ni dai na na shiga addinin ka na musulunta sai an saki daura wani wai auren da an ka dauro coci yayi na fatar kun fahimta haka da ita da mijinta dukka hirrai ne sai sun ka musulunta daga baya za mu cin mai kitabun nika yace sabata ala nikahihima haka mai risala yace sun tabbata ba a cewa to yanzu a yi ɗaurin auren musulunci wannan aure da an ka ɗaura da ɗakin gumaka ya yi musuluncinsu kuma ya yi kun ga addini ko madalla to shi ne kaga to in ka aure ta to kuma kaga tun da ka san tana da addini dole ka ba ta dama ta yadda lahadi dot ɗayan biyu ko ka ba ta kuɗin agwagwa da buje ta ta coci ko ka ɗauke ta ka kai ta coci wani ahalis sunna sun ka shirya da wata kirista zai aure ta amma ba za ta musulunta ba ce ya yadda ya aure ta suna nan zaune lahadi dot sai ya bata kuɗi ta tai coci sai ya koka ma malamin su malamin zai ce aka yi wata ai ɗaukar ta ka kai ta coci in ka kai ta coci in lokacin ɗauko ta kuma sai ka yi hita ta musulunci ka sa jallabiya ka yi rawani in suna tashi sha biyu tun karhe goma sha ɗaya da rabi sai ka ta cikin cocin sai ka inda fasto ka ganin ka ka tsaya ka jire ta su hito duk yan uwanta su gani mijinta ashe musulmi na ahli sunna kaga abin da zai faru ya ce ta shikenan koran lahadi sai mai gida a bani kuɗi zan ta hito jacce a bari in kai ki da kan kai bari in kai ki yau shikenan ya ɗauke ta ya kai ta ƙarfe nawa za ku taya ƙarfe kaza to zan dawo in ɗauke ki ta ce to ita tana murna sai ya canza to ya sa jallabiya ya rawani sai ya tafi da wuri-wuri sai ya shiga har cikin coci sai ya fakin ɗin mota ta ya haye kan mota ya zama ni ne fasto yana na yana kuwatai na yagga ga ustazu can bisa kan mota hankali a jima don ya rega ga ustazu wawancan ka jira cikin kuwa wa'adda sai ta ce ai mijinta ne mijinki da bakin sannan sai fasto ya azami ta karan tsana ta mita ka auren musulmi kuma ahalus sunna tana kawo musu shi ce sati duk ya kai shi to sababiyar wulakancin da aka yi mata ranar ran lahadi ya ga lokaci ya bata yi wanka ba bata shirya ba baki zata ce yau ba ta samun zuwa wani sati kuma ta ce ba ta samun zuwa sati na uku ta ce ka ita ba ta sake zuwa coci ya ce wulakancin da tun ran da ka zo ɗauka ta tun sannan pastor ne ya azamin karan ka ni na ma musulunta to me hikimar cewa mata an ka rasa na musulmi da Allah ya halatta mana mu aure matansu a'a dama Allah ya faɗi yace arjalu qawwamuna 'alan nisa'i maza su ne masu tsayuwa akan mata suke kula da su karkashin muke steering din su ko duk komi nasu ga hannunmu yake in dai ba wanda ya lalace ya zan mijin hajji ya zakaran rataye ba ana samun waɗannan exceptional cases ne ana samun sunan da can amma dai duk namiji da shi a rike da gida ko madalla to in ka aure ta in dai tana son ka to ba da daɗewa ba za ta musulunta ko ita ɗaya ta musulunta an samu an rage musu jama'a ko ba a rage ba kada mata musulunta duk ɗayan da za ta haifa waɗanne iri na musulmi na ya hita aure dan uwanta ta yi ta haihuwa kahirai kaga an dai rage zuri'a in mai kokari yake sai ka musulunta sheta kannanta da ka tahuwa ka ne musu kyauta ka samu biyu ko uku ko dukkan suka musulunta she su iyayenta ma in mai kokari yake kyautar da haka ya musu duk sai ka jawo su waɗanda Allah ya kaddara da shi kaga an dai rage to ita ai hikimat ba wai don sun himatan mu ko don ba mu da mata ba a'a kaji hikimat a rage nan ba su a rage yawan su ko bata musulunta ba ko kowa nata bai musulunta ba ɗayan dai za ta haifa su musulmi ne don nasaba uba aka bi ba uwa ba na fatar kun fahimta shine hikimar kawai to matsala in ya zan baka da ƙarfi ƙwarai kuma kar rige ta mutuwa sai ta kwashi ɗiyan ta koma can ta kahirta su to Allah ya shiryar da mu to mu tafi ina yake to ina yake eh to wane wuri wala yukalu ma zakkahu majusi ba a cin duk abin da ba majuse mai bautar wani abu wanda ba Allah ba yayyanke shi duk abin da wani kafiri wanda ke bauta mu wani abu yanke ba a ci wa ma kana mimma laysa fihi zakatun amma duk abin da babu yanka abin da ya kasance babu yanka gare shi min da amin na abincin su su majusa fa laysa bi haramin ba haram bane irin kosai akwai yanka ga rai irin fanke da masu kama da su abincin da babu yanka babu lahi a ci hannun majusun wasaidu lillahi mun kare game da abinci to yanzu mun dawo mu farauta wasaidu farauta ta kasu kashi biyu akwai farauta ta sana'a akwai farauta ta wasa farauta ta sana'a wanda bai da hanyar cin abinci illa hanyar farauta abin da ya farauto shi aka ɗiba a kai gida shi aka ɗiba a sai suwa a yi lalura to farauta ta sana'a ke farauta ta wasa ko ma sha a ɗaya a ta yi a kuwa a yi gamci a yi menene a yi ashar a dawo ya ce wasai da lillahi farauta ta wasa makaruhun makaruhi ce wasai da ligairin lillahi amma farauta wadda ba ta wasa ba wadda a ta sana'a na a hanyar cin abincin mutum mu bahon halacce ya halatta to farautar tana da sharuɗa zai kawo su da cikinsu wa kullu ma qatalahu kalbukal muallam duk dabbar da aka farauta da ita mutum na iya farauta shi kaɗai yana iya farauta kuma da dabba ko kamar kare kamar shaho ko duk wani abu to duk wata dabba da za ka yi farauta da ita to ƙa'ida ta sai ka yi mata tirenin na farauta muallam kenan wanda an ka karantar ba haka ɗaya za ka jan kare ka ta koyi a sai ba a zuwa farauta da kare sai an yi mai tirenin na farauta ya aka gano kare is trend an yi mai tirenin in ka tsakai sai ya tsaya in ka sakai ya tafi duk sai an yi mai wannan tirenin ina fatar kun fahimta to su ma fa so farautar mashi yawan su ma duk kahir da yana kira ba in taure na kirari ma suka kansu ni na kahiri nawa ne ko shi kahiri ne balle kare nai dukkar nuka na ta bakin si da ta yace innal himara wa rakib wa rakibahu himarani wa sharruhu ma rakibuhu da jaki da wanda aka yi duk jakai biyu ne wanda ya hi shari shi mahayin ya mahi wanga ya mahi jakin zama mm to ina yake wa kullu ma qatalahu kalbuka duk abinda karinka almuallam wanda anka karantar qatalahu ya kashe shi in ka wa karinka da hake farauta da shi tirenin na farauta to duk abin da ya kashe ko au bazukal muallam ko ko shahunka wanda an hakarantar ana farauta da shahu to in dai an yi mai tirenin to in sun kashe fa ja'izun akaluhu cin abin nan halal ne kana rike da kare sai zomo sai ka nuna mai tukun in ka nuna mai sai ka sake shi sai ya bi zomon nan to lokacin da kai suka ce bismillahi to in ya zo ya kashe zomon nan ko da ka zo ya kashe shi mu dauki ɗaya ka sa cikin an hutashe ka daga yanka amma in ka iska mai rikin gin rayuwa sai ka yanke amma in karin wanda an kawace renin ne idza arsaltahu alai in ka saki karin zuwa gare shi amma yanzu karin ka koda yana da training ba ga hannunka yake ba shi kawai on his own ya ga zomo ya bi shi ya ta kashe shi ya zan mushe ba a ci tunda sai abin da ka sakai gare shi shine yace idza arsaltahu alai in dai kai ka saki karin zuwa gare shi wakazalika hakan ga ma an fadatil jawarihu duk abinda dabbobin da ke sa miki sune aljaware duk dabbobin da ke sa miki kamar kare kamar shaho kamar duk dabba dai da ake farauta da ita duk abinda an fadat sun ka zartar da makatilahu makasatai duk abinda sun ka zartar da kisanai duk dabbar da ke wa wata dabba miki wadda ake farauta da ita to duk abin ba wai sai kare ɗaya ba duk abinda sun ka zartar da kashe shi in dai lokacin da za ka saki nai ka sake shi ka ambaci sunan Allah to ko ya son duk abin son haka shi ana ci qabla qudrata ka gabanin samun ikon ka Allah zakati akan yanke shi yana da kingin rai ko da karin ya kawo ma amma ka kahin ka hidda yuka ka dada ka yanke ya mutu shi ma duk ana ci amma ko da karin ya kamo ya kawo maka yana da kingin rai baka da yuka ka ta neman yuka ko da ka da mutu ba a ci don ka su ya kaga ta farauta babu yuka nan sake ne wa ma adaraktahu abinda kar riske shi qabla infada qabla infada gabanin su mamikanta dabbobin da kake farauta da su su zartar da gabanin zartar su su lima qatili ga kashe shi to lam yukal ba a ci illa bi zakatin sai da yanka sai an iska mai da rai an yanke yanzu kare ne yawa zomo kace kace amma dai zomo na da kingin rayuwa ko an kyale shi ko ba a kyale zai mutu ko ba zai mutu ba sai an ce ka yanke to ya zamu yi da ka'idar malikiya sadda don rauni ya kai ma dabba ko a yanke ko ka yanke mutuwa zai ko an yanke ba a ci ya zamu yi da wannan ka'ida sai su ce to wannan ai wannan ai farauta ce waccan ko gida ne suna iya kawo wannan tawili ko wa kullu ma sittahu duk abin da ka farauto shi bisa hamika da kibiyar ka aurum heka ko mashinka wancan masu farauta da dabbobi kamar karnuka da shaho da sauran dabbobin da ake farauta da su in dai kawa dabbar da kake farauta da ita tirenin kuma kana rike da ita kuma kan nuna mai dabbar da aka so ya faro kassake shi da sunan Allah to koda ya kashe a ci in ka iska mai rikin girda ka yanki muna tare to yanzu abin da ka farauto da kibiyar kafa ko mashinka tunda su ma ana farauta da su to fa kulhu shi ma ka ci shi lokacin da za ka halbi ne da mashi ko da kibiya ko da danko ko da mi ka ce bismillahi ko da ka zo ya mutu ɗauki ɗaya abinka ka ci waccan bismillahi ta yi muna tare to fa in adrakta zakata in ka riski yanka nai fa zaki sai ka yanke shi ma'ana in ka riski yana da kingin sai ka yanke wa in fata bi nafsi amma in ya kubce da kai nai fa kulhu to sai ka ci shi idza qatalahu sahamkum in dai mashi in dai kibiyar ka takkashe shi malam ya bit anka muddin bai kwana ba gare ka bayan ka halbai da kibiya kuma saboda ƙaryan hali ya ci gaba da gudu bai mutu bai ya ƙara ba gaba to ka zo to in ka iskan mai ko da ya mutu ka taibe ɗace ka iskan mai ka tabbatar da wannan kibiyar ka ce ita kashe shi ɗauki abin ka ɗaya ka canyi muddin bai kwana ba in ya kwana wannan ba a ci don za a ɗauka ya ruɓi wakila an ce inna ma zalika wannan kawai fi ma ba ta anka ga abin da ya kwana gare ka min ma qatalatul jawaru daga abin da mamikanta sun ka kashe shi wa amma sahmu amma kibiya yujadu fi maqatili wanda an ka samu ga makasarsa fala ba asbi akali babu layigaci ne wannan kenan wanda an ka ce in ya kwana ba a ci wanda mamikanta irin su karnuka da sauran dabbobi sun ka kashe to shi ya in ya kwana ba a ci amma in kibiyar kace ko ma shi kas halbe shi da shi ko bindiga to wannan ko ya kwana in dai bai rube ba ya halatta a ci fala ba asu bi qatli ba bi akali babu lahi da ci ne wala tukalul insiya ba a cin dabba gida ita ce al insiya daga insu ba insu na dan adam ba insu na na ɗebe kewa zamantakewa anis wanda ka ɗebe ma kewa to ba a cin dabbar gida bi ma yukalu bihi sayru da abinda ake cin dabba farauta da shi dabba farauta ya an ce a kashe ta a halbe ta ko da bindiga ko da kibiya ko da mashi ko ka sa kariya ta ya fatattake ta ba haka ake farauta ba madalla to ba a cin dabbar gida to ita dabbar gida ba a yi mata haka nan ba ka sa mashi ka ka ka ka jehe ka jehe akuya mm a'a ita akuya kwantashe ta akai a yanki shine ma'anar wala tukallul insiya ba a cin dabbar gida bima yukallu bihi sai da abinda ake cin dabba farauta da shi ma'ana yadda ake yankan dabba gida daban yadda ake farauta dabba farauta ita dabba farauta ita ya halatta a kashe ko wani amma dabba gida dole sai an yanke ta to mun kare wannan sai hukuncin aqiqa yace wal aqiqa sunnatun mustahabbatun dabba kalmar aqiqa an samo ta ne daga kalmar aqa mai ma'anar ƙada'a, aƙa ya uku aƙiƙatan, kaga sai ya zama masdarin kalma aƙa, aƙa yana da ma'anar ƙada'a yanke abu. Sai sun ka ce don haka kalmar aƙa yana gaskantuwa ga abubuwa biyu, tana gaskantuwa ga abubuwa biyu, tana gaskantuwa ga shi ragon da ake yankewa ranar suna, kaga sai a sa mata aƙiƙa, la'anna hatu aƙo yau masabi'i. domin ana yanke ta tun da akan ma'ana ta kaɗa'a ana yanke ta ne na bakwai hakan ga tasduku ala sha'ar ra'asul mauludi gashin kan shi jaririn kuma ana ce mai aƙiƙa saboda me saboda shi ma yuhlaqu fi yawmis sabi ana aske shi ranar don haka aƙiƙa ko ka ce gashin kan yaro ko ko ka ce dabbar da ake yanke mai yini na bakwai na fatar kun fahimta to yanzu ba maganar gashi ake ba tunda maganar dabbobi ne ake abubuwanci to za mu ɗauka aƙiƙa dabbar da ake yanke ma yaron kaga ba dai taron ba shi taron ko sani ne ba a yabi balle a yi magana ta yace wal aqiqatu dabbar da ake dabbar zanen suna sunnatun mustahabbatun sunna ce mustahabbiya ba dole bace kaga gallayyami yace sunnatun muakkadatun layya tafi aqiqa don haka in layya ta hadu da zanen suna wanne ne ya kamata ka yi layya amma yanzu ko maganar layya ba a yi zanen suna saboda irin yadda an ka ɗaukai in ba awa yaro yanka ɗauka ta aka yi kamar shege ɗiya nawa an ka yi hama annabi bai musu yanka ba ƙwarai ko suna ce mustahabbiya in Allah ya hore ma ka yi mustahabbi in bai hore ma ba kar ka samu damuwa cikin zuciyarka ba wani illa mustahabbi ce amma yanzu an maishe ta wajibi aure na mutuwa duk wanda ta haihu gidansu ana zuwa a kwasu kaya ce shege na kaga saboda rashin sani madalla yace wal aqiqatu dabbar zanin suna sunnatun mustahabbatun sunna ce mustahabbiya wayu aqwa anil mauludi ana yin yankan dabbar gashi jaririn yau masabihi yini na bakwai na haihuwa tai bishatin ana yanke akuya mithla ma zakarna wace irin akuya kwatancin abinda munka ambata min sinnil udhiyati na shekarun dabbar da ake layyada ita irin akuyar da ya halatta a yi layyada ita wa siffata da kuma siffata banda mai ijiya guda banda mai gurmunta banda marashiya lahiya banda mai kaza banda mai duk dai siffar dai da shekarun dabbar laye da siffata to irin wannan dabba ita ake yankewa ga zanen suna kaga akuya ko yanzu ko akuya kai yanke ma danka ji aka shege na shege aka yanke ma akuya ta mafi yawa asali awaki ake yankewa wurin zanen suna to an ka ce ana yanke dabba yini na bakwai ko sai ce wala yuhsabu ba a lisafawa fi sab'atil ayyami cikin yunukan bakwan al-yawmul ladhi wulida fi yinin da an ka haihu ciki yanzu matarka ta haihu muna karatun ga sai dai ko da haka zuwa ka iskan ma yaro an haihon ma ba yau lahadi an ka haihu ba to an ka ce za a yanke dabba yini na bakwai to sai malla ya ce to ba a lisafa yau lahadi cikin yini na bakwai kenan attanin talata narba alhamis juma'a asibit lahadi mai zuwa in dai ya zan an haihi yaron bayan bullowa alfijiri ina fatar kun fahimta amma in gabanin bullowa alfijiri cikin dare an ka haifai to za a lissafa da yau don yini na bakwai yini bakwai an kace in cikin dare an ka haife shi gabanin bullowa alfijiri yini na fara da bakin bullowa alfijiri yana ƙariya da faduwar rana to yanzu an ka haife ya cikin dare an haifan ma yaro don hakan ga lahadi attanin talata narba alhamis jum'a ran asibi za a yi mai addu'a suna muna tare amma in bayan alfijiri ya bullo ne to ba a kidan yawa da yau in an ka zo lisahin yini bakwai gobe attanin talata narba alhamis jum'a asibi lahadi shi ya ka'ida yini na bakwai yinin na aka zanen suna to in wanda za a wa yankan aƙiƙa ne to an hison a bassa mai suna sai yinin nan amma in ba a yi mai aƙiƙa da an haifan ma sai ka samu ɗanka suna akwai hadisai masu yada na nuna ana sa suna tun ranar da an ka haihu kamar mariya ko yanga annabi ta haifan mai ɗa cikin dare sahiya ta wa an ka to ana sallar subahin ya ce wuli da lilailatul gulam fasammaituhu bismi abi ibrahim daren jiya an haifa min ɗana same sunan babana shikenan sai same haka sannan ɗiyan da aka kawo ma annabi da an haifa a kawo mai ya musu tahaniki ya yi musu addu'a ya sa musu albarka sai ya sa musu suna ranan nan don haka in ranar da an kaiwa kassa suna in kuma ka bari hayyini na bakwai fa hasanun sai malam sun ka ce amma a sa suna ranan nan da an kaiwa yahi don yana ya bai kaiwa satin ya tafi da suna nai ina fatar kun fahimta to yan an ka aihe yaro kahin sati ya cika yan mutu ana mai aƙiƙa ba a yi tunda ba mu za'awa ba shi za'awa kuma yanzu bayanan ya mutu don haka ba a yi mai aƙiƙa to mu tafi to shine yace wala yuhsabu fi sab'atil ayyami ba ya ce ana yanke dabbar ta zanin suna yini na bakwai ba to ba a lisafawa cikin yinukan bakwai din al-yawmul ladhi wulida fi yinin da an kawo ciki in dai alfijiri ya bullo watuzbahu ana yanke ta ita dabba aqiqa dahwatan da hanci irin lokacin da ya halatta a yanke dabban layya wala yumassu sabiyu ba a shafe yaro bi shay'in da komai min dami hanin jinin ta zamanin jahiliya to abinda yan jahiliya kai an ka yanke da sai a ɗebi jinin nan sai a shahi kai ne zai yi sai a aske mai kai sai a shahi kai ne da jini zai yi zarumta zai zamba kashin maza wannan jahiliya ce shine yace wala yumassu sabiyu ba a shafi yaro bi shay'in da komi min da mai jininta wa yukallu minha ana ci daggare ta ita dabba aqiqa wata sadaka kuma ana sadaka kamar dai dabban layya wata kusar idamuha kuma ana karya kasusuwanta an ce in an karya kashin dabba suna yaron zai zai ciyon kasa in an karya shi yasa ina can da zamanin darni ba ku ganin hanhama ta to ta zanin suna ce ba a fashe hanhama in an ka fashe zai ciwon kai shi na mai risala ce wannan duk canfi ne ya halatta a karya kasusuwanta wa in hulika sha'ar ra'asul maulud in an aski gashin kai wa tusaddiqa an kai sadaka bi waznihi da ma'aunin sa min zahabin na zinari aw fiddatin ko azurha fa zalika mustahabbun wannan abinda an kaso ne hasanun mai kyau abinda suka yi yini na bakwai su jahiliya in son aski kan yaro an ka yanke dabba sai a ɗebi jinin sai a shahe kan yaro ya ce to maimako nai a samu turare yan an aske kan kaga abubuwan da aka yi ni na bakwai sa mai suna in ba a sa mai suna ba sai a yi mai addu'a shi aikin uba ne uba ka yin addu'a kun ba sai ya tara kowa ba ba a tara mutane wurin addu'a sannan sai a yanke mai dabba sannan sai a yi mai aski sannan sai a yi mai kaciya yini na bakwai da Hassan da Hussein duk yini na bakwai annabi yasa an kai musu kaciya amma mai risala ya ce aikin yahudu na kaciya yini na bakwai ba ma mai risala malikiya generally sun ce sai yaro ya tasa ya zama mayyazi kamar shekara bakwai zuwa goma sannan aka yi mai kaciya amma da hassan da hussein duk yini na bakwai annabi ya sa an kai musu kaciya kuma ya higa asibiti na haka su asibiti ɗaya shi kenan an gama da wannan na fatar kun fahimta to shine ya ce to maimakon jinin da aka shaha ma yaro ga kai wa in hulika sha'ru ra'sul maulud in an aske gashin kan yaro jariri wa tusaddiq an kai sadaka bi waznihi da nauyin sa min zahabin na zinari aw fidatin ko an kai sadaka da kuɗi nauyin gashin fa zalika mustahabbun wannan abin da an kaso ne hasanun mai kyau kaga sai a yi mai aski in namiji ne in mace duk a yi musu aski yini na bakwai sunna ne in an kai musu aski sai a yi sadaka wa in hulika can hulika kaga mai ha'un babu da wagga ko ha'un kuma da shadda ga hulika daga khaluk khaluk turare wancan ko hulika aski wa in hulika rasu in an shafe kansa bi khaluqin da turare badalan musanya min dami daga jini alladhi kana taf'aluhu al wanda yan jahiliya sun kan suna aikata shi na ce muku yini na bakwai in an kawa yaro aski sai su ɗebi jinin dabban nan sai su shahi mai kai wai zai jarumta to ya ce in an shafe kan yaron da turare maimakon jinin da yan jahiliya fala ba asu bi zalika babu laifi game da wannan mun gama da zanen suna sai kaciya ya ce wal khitanu kaciya sunnatun sunna ce wajibatun wajiba fi dhukuri ga maza kaciya sunna ce wajiba to wanda sai da ya girma yan musulunta bai da kaciya ya za za a yi mai kaciya ko wasu sun kace a yi mai kaciya wasu sun kace kuma a bashi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi yawa kai ne kaciya wa idabtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin ai bi awamira to daga cikin abin da Allah ya umarce shi yawa kai ne kaciya yana dattijo ne yawa kai ne kaciya mm yana dattijo ne shi yasa wasu ka ce ko da ya balaga in yayi musulunta ai mai kaciya don ɗabi sha'ira ce daga cikin sha'irul islam wasu sun kace to ai kallon al'aura ta haram ne wanda zai yi tunda bai yawa kai ne shi annabi ibrahim shi yawa kai ne in kana yawa kanka wallahi alhamdu amma in dai sai an kira wanzami to wahalan tabu wanzami kallon al'aura ka yanzu don haka abatta kawai yayi zama ne da sulli ne ta bakin dan ana ce yace mai sulli ba ba amina nan mai sulli ba ba ko wata waka dai da ya kawo mai sulli ko ba ba a mina na da shiya to haka yace to khitan wal khitanu kaciya sunnatun wajibatun ga ta can gaba sunna ce wajibi wajiba fi dhukuri ga maza wal khifad ita kuma kaciyar mata ita ce khifad fin nisa'i ga mata makarumatun girmamawa ce kaga ita ma mata amma kaga ita bai ce wajiba ba don haka kaciya ga maza wajibi ta amma kaciya ga mata mata ma ana kaciya yahuda suna nan suna hada da ita tunda sun san addini ya zo da ita ana cewa a bari to kaciya ga mata makarmatun girmamawa ce ma'ana mustahabbi ce an yi musu fahasan in babu ai musu hukun babu illa amma dai shi namiji inda dan musulmi na wajibi ne ai mai kaciya wannan shine karshen babin Allah ya sa mu albarka ga abin da mu haka to madalla an amfana ko ba amfana ba to to madalla